وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله darasin mu na bakwai a cikin wannan littafi na al'aqidatul wasifiyya wanda cikin bayanin kawo ayoyin da malam yayi waɗanda suke tabbatar da sifofin Allah subhanahu wata'ala yace wa qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa thumma istawa 'ala al-'arshi fi sittati mawadi' ƙarin Allah madaukin sarki ar-rahmanu ala al-arsh istawa Allah ta'ala mai rahma ya daidaito akan al-arsh yace thumma istawa ala al-arsh sannan kuma Allah ta'ala ya daidaito akan al-arsh fi sittati mawadi a cikin wurare guda shida ma'ana banda wannan wurin akwai waɗansu wurare guda shidda da Allah subhanahu wata'ala ya zanki cewa alal arshi stawa ko thumma stawa alal arshi wurare guda bakwai Allah subhanahu wata'ala bayanin cewa ya daidaito akan al arshi wa zai iya kawo waɗannan wurare wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayanin cewa ya daidaito akan al arshi shi wace sura to na harko ke na biyu wace sura ƙan wuri na uku bari ya zaro su duka sannan in ya gaza su wani duka ya kawo su duka ake su duk wanda ya kawo waɗannan ayoyi guda bakwai waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin cewa ya daidaito a kan al'arshi yana da kyauta ta musamman za a ba shi littafi mai kyau sha Allah na? hai? kamar ya sati na gaba karatun tsaye shi ba shi sati na gaba wuri na farko shi ne suratul araf إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ولي نفرقوك ولي نبي شين سورة يونس عليه السلام شما إن ربكم الله الذي خلق, الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ولي نوك أتكن سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش ولنا نوجه ولنا ولنا هدو سورة طه الرحمن على العرش استوى ولنا بير سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن تسأل به خبيرا ولنشد سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ولنبكي سورة الحديد والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش waɗannan su ne wurare guda bakwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya bayanin cewa ya daidaito a kan al'arshi daidaito wadda ta dace da girman Allah subhanahu wata'ala waɗannan ayoyi guda bakwai su ake ci ma'ayatun istiwai ayoyin da suke nuna daidaituwa ta Allah daidaito wadda ta dace da matsayin Allah da girman Allah ba irin daidaituwar da ɗan adam yake ba in ya hau moto ko in ya hau mota ko in ya hau keke ko in ya yi zanna busa kujera a wurin halin suna wal jama'a daidaituwa ce da ake tsarkake Allah subhanahu wata'ala da ita daga kamannin ta halitta shi yasa wani malami wani mayawaci wani ɗan yawon duniya wanda ake ce mai ibn bakuta cikin yawon da yake a cikin duniya ya ce ya tabbatar da ibn taimiyya a cikin dimashka ya yi zanna su kujera yana karanta mu mutane waɗannan ayoyi ya ce daidaituwan allah kamar yadda na daidaitu musu kujerar na haka allah ne saboda ƙarya tsiya saboda yana so ya ɓata wa ibn taimiyya suna da tafaman ibn taimiyya suna nan barkatai ko ƙwara ɗaya babu kuma wuraren da ibn taymiya yayi magana akan daidaituwan Allah ta'ala akan al'arshi ba su kirguwa ba sai mutum ya sha wuya ya yi kirgi su sun yi wuri 500 wanda Allah subhanahu wata'ala yake magana ya daidaitu akan al'arshi yadda ibn taymiya yake magana akan waɗannan ayoyi da wannan daidaituwa ta Allah subhanahu wata'ala cikin littattafan shi sana na awawwace sai ka tar da he da wuri 500 ko guda ɗaya babu wanda ibn taymiya ce daidaituwan Allah kamar daidaituwan halitta daga ƙarya ya mai babu malamin da ke ƙoƙarin kare matsayin Allah subhanahu wata'ala da girman Allah kamar ibn taymiya a bangaren sifofin Allah da sunayen Allah in akwai shi ba to tare da shi za su tahiya a wurin sanin girman Allah da darajar Allah saboda haka waɗannan ayoyi baki dai suna magana ne akan mai daidaituwar Allah ta'ala a bisa al'arshin shi daidaituwar da ta dace da shi yaya ne daidaituwa musali ba kamar yadda aka tambayi imamu imamu malik ar-rahmanu ala al'arshi stawa kaifa stawa Allah ya daidaitu akan al'arshi yaya ne daidaitu imamu malik ya ce al-istiwa ma'lum daidaituwa sananna ce cikin tunanin kowa kowa ya san me yake ce mai daidaituwa amma alkaif majhul ya yaya daidaituwa nan ba mu sani ba irin namu bane shi yasa ba mu san shi ba su'alu anhu bid'a tambaya game da cewa yaya Allah ya daidaitu bid'a domin sahabbai da aka saukan musu da wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tambayi annabi yaya Allah ya daidaitu ba tabi'ai ba su tambayi sahabbai yaya Allah ya daidaitu ba wannan tambaya ce ta bid'a da ta faru ga mutanen da suke fassara istiwa'i da istaula'i cewa istawa istaulani haka suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya mamaye al'arshi saboda haka wannan kuskure bai dace ba ce Allah subhanahu wata'ala ya mamaye al'arshi saboda wannan sabon tafsiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rawaito da gare shi ba sahabbai ba su fassara wannan aya da istawla alal arsh ba tabi'ai ba su ba sannan kuma inda a ce ma'anar shi istawla ne da ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi guda bakwai sai an samu wata aya ɗaya wadda ta zo da istawla ɗin amma dukkan su sun yi ijma'i akan istawa istawa ar-rahmanu alal arsh istawa ko thumma istawa alal arsh babu aya ɗaya da take sun mastaula in an samu aya ɗaya to ana iya hamlinta a kan sauran ayoyin a ce abin da ake ne shi ne mamayewa to ba samu tun da ba samu ba ya nuna cewa daidaituwan allah su wani wata ala bisa al'arshi daidaituwa ce da ta dace da shi yan bida suna da shigohi da yawa suke kawowa nan wurin suna iya ce ma in kace ya daidaita akan al'arshi to kahin ya halitta al'arshi ina yake kahin ya halitta al'arshi sabo ne halitta ce ta Allah subhanahu wataala shi ba Allah bane ba sifa ce ta Allah suna ba da wannan shubha domin su kore daidaito shi akan al'arshi kahin ya halitta al'arshi da ina yake amsa shine ba mu sani ba bai ba mu labari cewa gabanin ya halitta al'arshi ba ga inda yake amma ya ba mu labari bayan ya halitta al'arshi ga inda yake shikenan ya zanna lahiya ya gaya mamu ya daidaito akan al'arshi haka za mu wani ya daidaito akan al'arshi saboda haka wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala wanda bai dace ba wani karambani ko shishigi a cikin shi aqida tana ginuwa ne akan aya ko hadisi in aya ta zo da abu shi ke in hadisi ya zo da abu wanda yake nuna sifan Allah subhanahu wataala dole dai mu karbi shi da hannu biyu wa qawlihi ta'ala ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya da fadar Allah madaukin sarki da yace ya isa inni mutawaffika lalle ni mai karbe ka ne mana mai karbar ranka ne wa rafi'uka ilayya sannan kuma mai daukaka ka ne zuwa gare ni bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah subhanahu wataala ya dauke Isa zuwa gare shi wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da alqur'aniyuna ɗan gungu da sauran ɗan kalakato da ɗan tsine suke kan hujja da ita akan cewa annabi Isa ya mutu wannan ƙarya ce saboda ni Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ni zan kashe ka Allah zai kashe annabi Isa amma yanzu lokaci bai ba ai bai ce ba inni tawaffaituka cewa mutawaffika mai karbar ranka ne tukuna har yanzu ba ai ba abinda dai Allah ya mishi ya dauke shi sannan kuma kalmar mutawaffika tana daukan manoni da yawa tana ɗauka kwana Allahu ya tawaffal anfusa ina mawuciya wallati lam tamtubi manamiha Allah na ɗauke ran yana ɗauke rayuka lokacin mutuwarsu da kuma lokacin da suka kwanta su yi kwana har kwana bayan kai Allah na ɗauke ma rai sau da aka wani aka yi ma annabi isa tun da hadisi ya zo daga manzala sallallahu alaihi wasallama to shi kenan shubuhan 'yan ƙur'aniyuna da 'yan gungu da sauransu ta ƙare tunda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya mun bayani cewa annabi isa Allah ya ɗauke shi kuma zai sauko ƙarshen zamani ya adalci a cikin mutane ya nuna cewa rayayye ne hayyarsu rayuwar da ta dace da shi saboda haka a nan wurin Allah subhanahu wata'ala yana ce min annabi isa wa rafi'uka ilayya mai ɗauke ka ne zuwa gare ni ina ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sama yake don kace yana ko ina to menene wani ya ce mai dauke ka ne zuwa gari na Allah na suna tiyawo da annabi isa ko kuma su waɗanda suke wannan tafsiri suna cewa annabi isa yana sama ta kaza yana sama ta kaza din nan wurin Allah can ne Allah subhanahu wataala yake sama da sama da ba su a ce Allah na can annabi isa na can kuma ga Allah ya ce mai warafi'uka ilayya mai dauke ka ne zuwa gare ni kenan yana sama ba ko ina yake ba dan in ko ina yake zai ce mai warafi'uka zan dauke ka wa hamiluka ma'i fi kulli makan zai ta yawo da kai ko ina Allah na cikin masallacin da yana waje yana ko ina kenan yana yawo tare da Annabi Isa alayhi salam wannan banna ce wannan bai dace ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib zuwa ga Allah ne subhanahu wata'ala magana mai dadi take hawawa والعمل الصالح يرفع kuma aiki mai kyawu Allah subhanahu wataala ne ke daga shi ya hamanu ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab ya hamanu ibni li sarha ka gina mani ka tabarin gini dogon gini in ji fir'auna yace ma wazirin shi hamana la'alli ablughu al-asbab saboda ina son in kai ga hanyoyin da ke cikin sama asbabar samawati hanyoyin da ke cikin sammai bakwai fa a ila ilahi musa sai in leko in ga abin bauta wanda annabi musa ke cewa ya aiko shi zuwa gare ni kana ga fir'auna ba ya yarda da Allah na sama aqida ce mai kyau fir'auna ya wuce kuma Allah bai kare ta shi a kanta ba Allah bai ce ma annabi Musa ka wada ma wannan kafirin ƙarya yake ni ba sama nake ba bai gaya mai fa aqwal ya ila ilahi Musa lalle ka in ga abin bautawa annabi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba lalle ni ina tsammanin shi ina zaton shi makaryaci ne a amintun man fi sama'i shin kun amince ma wanda ke cikin sama an yaksifa bikum al-arda ya rugurguzar da ƙasa da ku ya girgiza ƙasa da ku fa idan ya tamu sai ga ta tana ta girgiza am amintun man fi sama'i shin ko kun amince ma wanda ke kan sama din nan an yursila alaikum hasiba ya sako muku da duwatsu yan ƙanana ‘yan tsakoyi kenan fasa talamu na kaifa na da sannu za ku sanin yaya gargaɗi na yake waɗannan ayoyi duka suna nuna mana mai uluwullahi subhanahu wa ta'ala sama ɗaukakan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sama cewa Allah maɗaukaki ne Allah ta'ala yana da ɗaukaka guda uku ɗaukaka ta farko ita ce wadda a waɗannan ayoyi suka bayani cewa zatin shi yana sama cewa Allah subhanahu wata'ala madaukaki ne da zatin shi daga halitta ya rabu da halittar shi ba sade yake da halitta ba kamar yadda mabannatan suke faɗi yana ko ina ke da yana sade da su tunda an ce Allah na ko ina ke da in mutum ya bayyana ce shi ma Allah ne domin Allah na nan wurin shi ai da ma aqidan ana kokarin a ce Allah subhanahu wata'ala na sadewa da sauran mutane shi yasa ake cewa yana ko ina in ka yarda yana ko ina to kuma da an ce wanga Allah ne wannan ma Allah ne kai komi ma Allah ne ginin nan Allah ne shi kenan dama yana nan wurin shi ne kuma ya bayyana ga komi ya shiga komi to amma Allah subhanahu wataala ta'ala an zalika uluwan kabira ya daukaka daga barin wannan daukaka mai girma sama yake kamar yadda waɗannan ayoyi suka ba sannan Allah yana da uluwul qadri daukaka ta girman shi da darajar shi cewa ya fi komi daraja ya fi komi girma sannan yana ɗaukaka ta sha'ani sha'anin shi ba irin na kowa ba ne sha'anin shi ya bambanta da sauran halittar shi wa ƙaunuhu ta'ala wallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh shine Allah ta'ala wanda ya halicci sammai bakwai daga sai bakwai a cikin kwanaki guda shida thumma istawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaito akan al-'arsh ya'lamu ma yalidu fil ardh ya san duk abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha ya san duk abin da ke hitowa daga cikin ƙasa wa ma yanzilu minas sama'i kuma ya san abin da ke saukowa daga sama wa ma yakhruju fiha kuma ya san abin da ke hawa cikin sama wa huwa ma'akum shi Allah yana tare da ku aina ma kuntum a duk inda kuka zamanto wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum bai kasancewa daga ganawan mutane guda uku ba ce Allah subhanahu wata'ala ne na hudunsu wala khamsatin ko ganawan mutane biyar illa huwa sadisu ba ce Allah ta'ala shine na shiddarsu wala adna min dalik ko kuma mai kasa ga waɗannan mutane da Allah subhanahu wata'ala ya zana uku ko hudu ko biyar ko shida kasa gare su mutum biyu Allah subhanahu wata'ala ne na uku wala akthar kuma yawa illa huwa ma'hum face Allah na tare da su aina ma kanu duk inda suka zamanto thumma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyamah sannan Allah ya ba su labari game da abin da suka aikata a cikin gana wannan tasu suka sirranta ba wanda ya sani sai shi zai ba su labari game da wannan ganawa a ranar al-qiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah ta'ala masani ne ga dukkan komai wa qawlihi ta'ala la tahzan inna Allah ma'ana kakka yi bakin ciki lalle Allah subhanahu wataala yana tare da mu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sayyidina abubakar la tahzan kakka bata ranka kakka ji tsoron cewa kafirai suna iya shigowa cikin kogon nan su kama ku inna allaha ma'a Allah na tare da mu zai kare mu daga sharrin su ba za su iya saduwa zuwa gare mu ba innani ma'akuma lalle ni ina tare da ku asma'u wa ara ina ji kuma ina gani ina jin abin da fir'auna yake wani haka Allah ya ce ma Musa da Harun ina jin abin da fir'auna yake wani da shi da fadawan shi kuma ina ganin abin da suke shirin aikata muku ba za su isa kaiwa zuwa gare ku ba inna allaha ma'al ladina taqaw lalle Allah ta'ala yana tare da waɗanda suka ji tsoron shi wal ladina hum muhsinun kuma Allah ta'ala yana tare da masu kyautatawa wasbiru inna allaha ma'as sabirin wa yaquli lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri kam min fi'atin qalilatin so nawa ne za a samu jama'a yak kadan ghalabat fi'atan kathira tarjayi jama'a mai yawa bi idnillahi da iznin Allah kamar da ya wada a yakin badar yakin badar musulmi su 300 ne da 13 kafirai kuma su 900 da wani abu ne zuwa da hamsin amma kuma 300 din nan suka rinjayi an linka su sau uku hada ma ƙari amma suka rinjayi waɗanda waɗanda suka linka su bi iznillahi da iznin Allah Allahumma as-sabirin Allah ta'ala na tare da masu hakuri waɗannan ayoyi su kuma abin da suke bayani suna bayani ne game da ma'iyya ta Allah malam ya kawo mana ayoyi kashi biyu akwai ma'iyya amma Allah na tare da kowa akwai ma'iyya kuma khassa Allah na tare da kebantaccen mutane kamar yadda yace ma annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba sai na bakar la tahzan inna Allah ma'a wannan ma'iyya ce khas kebantaccen ma'iyya ce ma'ana wannan taron da Allah subhanahu wataala yake da su tare ce da take tare da goyon baya da karfafa su da kare su daga sharrin makiya haka ma annabi Musa da Haruna wannan tare da Allah subhanahu wataala yake musu ta ya kare su ne daga sharrin fir'auna daga cutarwar fir'auna ba zai kai zuwa gare su ba ba zai kamo su ba ba zai hana su da'awa ba haka ma da Allah subhanahu wataala yace inna Allaha ma'al ladina taqaw bayan ya nuna cewa da abin da ake yana tare da mutane wannan ma'iyya ce ta musamman ka ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai baka wata kariya ta musamman zai kare ka daga duk abin da kake tsoro zai kare ka daga dukkan abin da zai cuta ma zai kare ka daga dukkan makiya saboda kana da tsoron shi wasbiru inna Allah ma'as sabiri Allah na tare da masu hakuri ma'ana hakuri yana sa ka samu ma'iyyatallahi subhanahu wataala al-ma'iyyal khassa ka samu ma'iyya ta Allah ma'iyya ta musamman keɓantacciya wanda sauran mutane ba su da ita saboda kaya haƙuri a kan bin Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya sanya ka ka haƙurtar da zuciyarka a kan aikata shi wanda ya na ka kuma kaya haƙuri daga aikata shi wanda kuma ya saukan maka na wahalhalu na rayuwa na talauci ko rashin lahiya ko na rasa wani daga cikin masoyanka kai haƙuri za ka samu ma'iyyatan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan waɗannan ayoyi ma'iyya ce khasa keɓantacciyar ma'iyya ce wadda wannan ma'iyya tana nuna ƙarfafawa da ba da ƙwarin gwiwa da goyon baya a kan abin da waɗannan suke a kan shi allah ya yarda da abin da suke a kan shi waccan kuma ma'iyya ce amma cewa allah na tare da kowa da iliminsa duk wani wanda yake aikata wani abu allah na tare da shi da sanin shi amma da na ayoyi ba wai suna nuna cewa Allah na ko'ina ba ne yayin da kai Allah na tare da kai tarin da yake da kai Allah bai bukata a ce in aka ce Allah subhanahu wata'ala sai ya sauka tare da halitta shi ko'ina yana biye su to bai kai matsayin ubangijin da za a bauta mai bai ba ya bukata sai ya sauka ba ya bukata sai ya kasance ko'ina yana sama wa ilmuhu fi kulli makan sama yake kamar yadda mai risala ya baɗi Allahu bi kulli makan Allahu Allahu fawqa arshi wa ilmuhu bi kulli makan Allah na busa al'arshin shi amma kuma ilimin shi na koyi ilimin Allah ya ga mai kowa da kowa saboda ka Allah bai bukatun sai ya sauko daga sama ko sai ya sadi da halittar shi sannan ya sa abin da ake yi ya zama zo da shi da shugaban kasan mu daidai ne mai zubo ɗan leƙen asiri cikin al'umma ke ɗin da kuka yi wadodin ku da an zuba maku ɗan leƙen asu cikin kasuwannin ku da an zuba maku su koyina suna yawo suna jan abin da kuke wani su kai mai labari an kammanta allah subhanahu wata ala da halitta allah na sama da abin da ake yi ƙasa yana gani da abin da ake ƙasan ƙasa yana gani ba ma wanda kuke ba wanda ma waɗanda ba kusan suna rayuwa ba a can ƙasa ƙasa can ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya san abin da suke ko balle ku to saboda haka kenan ayan tana ne ko ayoyin suna ne cewa Allah ta'ala yana sama amma ilimin shi na a ko'ina wa ƙaunihi ta'ala wa manas daƙo min Allah haditha wane ne mai gaskiyar labari kamar Allah subhanahu wa ta'ala wa manas daƙo min Allah ƙila wane ne mai gaskiyar magana kamar Allah subhanahu wa ta'ala babu wa iqala Allah ya Isa ibn Maryam tuna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا magana ubangijinka ta tabbata da gaskiya ta tabbata da adalci wa kallama Allah Musa taklima Allah subhanahu wataala ya ma annabi Musa magana sosai minhum man kallama Allah a cikin annabawa akwai wanda Allah ya ma magana shine annabi Musa da kuma annabinmu sallallahu alaihi wasallam alamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh lokacin da annabi Musa ya zo ga alƙawarinmu kuma ubangiji shi ya mashi magana wa nadainahu min janibi turil aymani kuma min kira shi daga gefen dutse na dama wa qarrabnahu muka gurguso shi najiya yana abin ganawa wa idnada rabbuka Musa ka tuna lokacin da ubangijin kai ce ya kira Musa anitil qaumaz zalimin cewa ka je mu mutanen da suke azzalimai wa nadahuma rabbuhuma ubangijin su ya kira su alamanahuma shin ban hane ku ba an tilkuma shajara daga wannan itaciyar ba wa aqul lakuma kuma ban ce muku ba inna shaytana lakuma adu mubin cewa shaytan maki ne gare ku bayyananne wa yawma yunadihim ka tuna kuma ranar da Allah subhanahu wataala zai kira su zai kira suwa mutane baki ɗaya na duniya fa yaqulu Allah zai ce musu aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ina abubuwan tarayya ta waɗanda kuka zamanto kuna sa ran cewa kuna bauta musu bisa kan gaskiya ina suke yanzu wa yawma yunadi ka tuna kuma ranar da Allah zai kira su da babban murya fayakulu zai cewa ma za a jabtun mulmursali menene kuka karba ma manzanni ina kiran da manzanni suka maku kun amsa shi kun karba kun yi imani kun saurari manzanni ko kuma kun nan kashi kuka yi ma manzanni waɗannan ayoyi baki dai suna magana cewa Allah ta'ala yana magana suna tabbatar da maganar Allah ta'ala cewa Allah mai magana ne magana kuma sosai kamar yadda ya ce wa kallama Allah Musa tafi jami'a su suka ce Allah baya magana kuma bai dace ya yi magana ba saboda magana sifa ce ta ɗan adam idan aka ce Allah na magana to an kamanta shi da ‘yan adam to ina waɗannan ayoyi ya za a yi da waɗannan ayoyi shi yasa aka samu na kasur kuma ɗin tasha a cikinsu ya ce inda ya samu dama ya shahi waɗansu ayoyin alkur'ani da ya shahi su saboda suna kawo mai tarnaƙi a cikin aƙida shi suna rosa mai aƙida shi a wurin shi Allah ba ya magana kuma ga ayoyi suna nuna cewa Allah yana magana to ina aka ɗauko aƙidar Allah ba ya magana daga ina aka samu wannan aƙida shi ƙur'ani ya ce Allah na magana kuma kai ka ce aqidanka Allah baya magana ina ka dauko wannan aqida ce kaga wannan aqida ba ta musulunci ne wannan aqida ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wa sahabbai Qur'ani kuma ya ba su daman cewa a cikin wannan aya akwai sifa ta Allah ta'ala ba a dauko sifan Allah ta'ala da kai ba a ciro sifan Allah subhanahu wata'ala da kai ko da hankali ko da tunani Allah ta'ala duk ya wuce wannan wurin wuri guda kadai ake dogo sunan Allah ta'ala Qur'ani da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ka wadannan ayoyi sun nuna mana cewa Allah ta'ala yana magana kuma da sauti wanda ya dace da shi domin nida'i baya yiwa dole sai da sauti ko sai da sauti ta magana an yi magana ta yi ƙara ta kai nesa nida'i kalmar nida'i da inda ta zo cikin larabci tana nihin nesa ba du'a'i ba ce du'a'i kana ya ce mutum kai tana ce mutum wani amma nida'i shine wanda zaka cewa kai wani kai daga murya kan kira shi saboda yana nesa da kai shine Allah ta'ala ya ma annabi Musa alaihi salam ya Musa Musa kai nida'i Allah subhanahu wata'ala ya mashi wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yana magana kuma yana kira domin in ba ya magana to ba mahalicin mu bane in ba ya magana ba abun bauta mu sai mu sake wani abun bauta mu je mu nemi wani abun bauta mai magana ko ba haka nan bane shi yasa annabi Ibrahim ya aibanta abubuwan bautar uwayen shi saboda ba su magana ya basaluhum in kanu yantiqun tambaye su in suna magana muna ku tambaye su waye sassare su in suna magana su gaya muku ba allolinku bane ba su kuke bauta ba su za su kai ku aljanna ku tambaye su ku ji suna magana ko ba su suka ce mai ya za a yi magana gumaka ne ba su magana ce a fata budu na min dunin lai halayen fawakun sha'an walayen na bautan wani allah wanda baya amfanin ku baya cutar da ku haka annabi musa ya ce ma mutanen da suka yi don maraƙi yace afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawla ba su ganin cewa an mai magana ba yayi bida maraki yana magana ka tau ganin da aku yana magana ka tau ganin rakumi na magana ba su magana waɗannan so dan ka ba su daje zaman to abun bauta dan haka na daga cikin tilas din abinda za a bauta mai magana kuma yi magana maganar da ba ta karewa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala fallahu rabbi lam yazal mutakalliman hayyan idza ma sha'a zu ihsani Allah ta'ala bai gushe ba yana mai magana rayayye ne duk lokacin da yaso sai ya magana haka Allah ta'ala yake yayi magana yana magana kuma ba zai gushe ba yana yi bata kare ana tai da ita aka saukar da dillin da tafanna Allah subhanahu wata'ala saukar da su akan annaba da manzanni وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجار idan wani daga cikin mushrikai ya nemi kariyarka fajiru ka kare shi hatta yasma kalam Allah har sai ya ji maganar Allah wa qad kana fariqun minhum wani yanki daga cikin sun zama to yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah thumma yuharrifunahu sannan su karkatar da shi min ba'li ma aqaluhu bayan sun gane shi wa ya'lamun alhali su sun sani يريدون أن يبدلوا كلام الله سنة سنة تنزى سهره لمغنى الله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فكرن تامس أبند أكي وهي يشزوا غريك لغلتاب أبنجد لا مبدل لكلمات باب من تنزى واغ كلمومي لمغنى الله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل للي وانا القرآن من جلما ينا biyanta labari akan bani isra'ila akthara alladhi hum fi yaftarikun yana ba labarin mai yawan abinda suke safani a ciki wannan ayoyi duka suna nuna cewa alqur'ani magana Allah ce ba maganar jibril ce ba ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce ta Allah da Allah ya saukar da ita ga jibril jibril ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wurin Allah subhanahu wata'ala ta fara minhu bada bila amadani daga wurin Allah subhanahu wata'ala ta fara Allah ta'ala shi ne fada alkur'ani shi ya fada injila shi ya fada zabura sobe ibrahim musa duka Allah ta'ala ya faɗi su magana ce tashi wa qawlihi wa hadha kitabun anzalnahu mubarak wannan littafi ne da muka sauke shi mai albarka لو انزلنا هذا القران da dai mun saukar da wannan alqur'ani ala jabal akan dutse na ra'aitahu khashi'a da kaga dutsen nan yana mai natsuwa mutasaddian yana mai tsatsagewa min khashyatillah saboda tsoron Allah subhanahu wataala haka ya kamata alqur'ani ya mu musulmi dutse ba yi mu tauri ba dutse yayi mu tauri mu taushi ke gare mu duk jikin mu taushi abin da ke cikin jikinmu mai tauri kashi ne da kuma dutse ya yi shi tauri amma kuma Allah ta'ala ce da ka gan shi yana natsuwa wannan sifa ce da ake so a same ta ga musulmi dan duk musulmi makarancin qur'ani don musulmi makarancin qur'ani ya kamata musulmi a same shi mai natsuwa mai kwanciyar hankali ba dan tarzoma ba dan hayaniya ba kuma ka same shi yana tsoron Allah yana tsoron taka dokan Allah duk musulmi ba wai sai ma da shi kadai ba duka a duk musulmi makarancin qur'ani sai dai karatun iri iri ne kowa da irin nashi wani har da garai har da shi ma ta kai har da dubu in za a ja mutum na da har da dubu yana da wani ƙasa ga haka nan gare wani tayar ruwa-ruwa ce wani izigi talatin gare wani ashirin gare wani goma gare wani ɗaya gare wani ayoyin da zai surorin da zai zaki sallah da su suke gare shi makarancin dai ƙur'ani in musulmi yana karanta ƙur'ani ya kamata ba a ce musulmi an same shi watsacce ba mara natsuwa mara hankali mara gaba taushi gare kana karanta qur'ani bai tausa sama rayuwa bai tausa sama tsokan jikinka da fatan jikinka ba bai tausa sama zuciyarka ba qur'ani bai amfane ka ba kenan ga dutse aka ce inda shine duwatsun duniya aka saka musu alqur'ani taushi zaci saboda tsoron Allah sai su taushi kuma alqur'ani in ya ratsa zukata to sa zukata yake su taushi ga mutum mai saukin al'amari mutum mai saukin kai saboda ya sha ƙur'ani ya karanta shi ko aya ɗaya ka karanta ta alƙur'ani ya kamata ta tausasa ma zuciya amma kana karanta alƙur'ani zuciya ka a bushe idanunka da tsaye baka san daraja kowa ba kare na kowa me kai ke ƙur'ani bai amfane ka ba ƙur'ani ya amfane ka shi ne ka zamanto kahidu shi. irin wannan abu da aka sifar da dutse da shi a ce kahidu tsaye domin kai da ma tafshi gare kai ko ina naka tafshi gare ko kuma alqur'ani yazo sai ka ida tafsashewa ke wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzilu qalu inma anta muftara Allah ta'ala ce idan muka canza wata aya a wurin wata aya muka shaye wata aya muka zo da wata ko tana nan muka zo da wani hukunci da shaye hukuncin wancan aya ta farko wallahu a'lamu bima yunzilu kuma Allah ta'ala shi ne mafi sani da abin da yake saukarwa me yasa ya shahi ta farko da ta biyu me yasa ya bar ta farkon ya kawo ta biyu ta shahi hukuncin ta farko Allah ne mafi sani shi yake da hikima kayan shi qalu sai su ce inna ma anta muftar kai ƙarya ce kawai kake kana tunka kana warwara can ka ce ana yi yanzu kuma ka ce ba bal aktharuhum la ya'lamun Allah ta'ala ya ce mai yau su ne ba su da ilimi qul ka gaya musu nazzalahu ya saukar da alkur'ani ne ruhul qudus ran tsarki min rabbika daga wurin ubangijinka bil haqqi da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu domin ya tabbatar da waɗanda suka yi imani wa hudan domin ya zamanto shari'a wa bushra kuma albishir ne lil muslimin ga musulmi wa laqad na'lamu kuma hakika mun san annahum yaquluna cewa lalle su suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar mutum ne yake koya mashi alkur'ani Allah ta'ala ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi harshen da suke karkata zuwa gare shi cewa harshen wani mutum da yake koya mai a jami'u harshe ne wanda ba na larabawa ba wa hada shi kuma wannan alqur'ani lisanun arabiyyun harshe ne na balarabe mai bayani kuma dalla dalla kowa ya gane wa qawlihi wujuhun yawma idhin nadira mana waɗannan ayoyi abinda suke nuna mana wato cewa alkur'ani saukakke ne daga wurin Allah subhanahu wataala magana ce tashi kamar yadda muka wani da shi ne yayin magana ya saukar da ita ga jibril jibril ya saukar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba magana jibril bace ba magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganan Allah ce wa qawlihi wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wadansu huskoki a wannan rana masu kyalkyali ne masu haske ne suna kallo ya zuwa ubangijinsu alal ra'iki yanzurun suna bisa gadaje suna kallo suna kallon wa eh shine tafsiri na kwarai ba suna kallon junan su ba suna kallo suna kallon Allah subhanahu wataala yanzurun mun gane ko suna bisa gadaje suna kallon Allah subhanahu wataala wannan shine tafsiri cikakken tafsiri gangariya lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suka ji tsoron Allah suka bi Allah subhanahu wataala sau da kafa suna da kyautatawa kuma suna da ƙarin ganin Allah aljanna ita ce alhusna ziyada kuma shine ganin Allah subhanahu wataala shi kuma ganin Allah ƙarshe ne duk wata ni'ima koma bayan shi take don ni'imar aljanna din nan ba ta kai daɗin ganin Allah subhanahu wataala ai ko a duniya mun sha baka misali ko ga duniya haka ne in kana gaban wani babban mutum wanda duk ƙasa ta ɗauki babba duk da yawan da aka yi ba kallon in zai yi da kai yana ta maɗumi ba kashin yamma saboda burin kowa so yake yi magana da wanda yake banta da shi ya magana da shi kuma ga ka samu kana magana da shi ga liyafa na an yi ga mai shi na an kawo ga kashi nan ga zabi nan ga kwadodi nan ga an tu komi da komi an kawo an kawo lemuna kala-kala su ayaba su wane ne ba ka sauraren su kuma ba ka sha'awarsu kuma inda za a tasowa ba ka ci komi ba ka damu duk wannan daɗin da aka shirya bai kai daɗin ka zanna kana magana da wannan mutum amma inda zai turo ma wannan abinci ya ce da Allah ta yi haƙuri sai wata rana ya za ka yi ba ka gane shi abincin ma ba ka jin daɗin cin shi kaga abinci ne wanda gidanka ba mai ne shi amma za ka zanki ci ba cikin natsuwa ba kana iya mancewa ma ka yi loma biyu ku ka tashi ka kai ka kako shi saboda ba ya ciwa ba abin da ya kai ka kai ba liyafa ta kai ka ka je ka gana da shi saboda haka Allah subhanahu wataala ma idan ya bayyana ga yan aljanna duk za su mance da wannan ni'ima da suke ciki in babu wata ni'ima da ta kai ganin Allah subhanahu wataala aljanna lahum ma yasha'una fiha suna da duk abin da suke so a cikin ta duk abin da kake so a cikin aljanna akwai shi a cikin aljanna duka ka yi tunani da wanda ka sani da wanda baka sani ba akwai shi cikin aljanna duk abin da kake so wata aya Allah ya ce wa fiya ma tashtahil anfus salat gula'i duk a cikin aljanna akwai abin da rayuka suke sha'awa da abin da idanu suke jin daɗin kallon shi a fina-finan nan in sha'awar su kake Allah saboda ka san ba su rike suna bada tarbiyya za ka je can ka tarda su kai marmarin za ka kalle su fina-finan nan na Hausa kana sha'awan ka kalle su saboda kasan suna ɓata tarbiyya ba su da kyawu suna lalata al'umma can sai kai kallon abin ka hankali saboda can ba zunubiya mandirin nan kasan mandiri yana da daɗi yayi ba cewa akai ba da daɗi ba amma duk abu mai daɗi halal ne akwai abubuwa masu zina tana da daɗi amma Allah ya haramta mana kan mu yi ta Allah ya haramta mana mu yi ta kada ka dadin ta ya zama to dadin banza ne kenan tunda Allah in muna son Allah ba za mu yi ta haka giya ma ba ba ta da dadi ba tana sa mutum annashawa tana sa mutum sakewa da walwala da yadda kake so da Allah subhanahu wataala ya hana ka ka sha ta a duniya amma ya baka ita a lahira ai saboda haka ma irin kidin da kake so a cikin aljanna zaka tarra shi nan aljanna wa hum fi rawdatin yuhbarun suna cikin wani tausayi ana musu kidi suna rawa sai irin kiɗin da kake so in raba kake so in su ban marle ire-iren su kake so duk da su can irin kiɗin da kake so da abin da kake so cikin aljanna akwai shi da humma ya sha'u na fiya saboda aljanna babu harama komi halal an kare ibada halal ne komi halal ne komi halal ne ce nan ma da kake Allah zai gama ka da su ɗaya kaɗai ta ishe amma Allah zai baka yadda kake so iyaka yadda kake so Allah zai baka ɗaya kaɗai ma ta ishe wani ta macen duniya ba su ba kawai macen duniya ta saboda haka dai wannan aya tana nuna mana cewa duk abin da ke cikin aljanna duk abin da mutum yake sha'awa daga cikin abin da kake sha'awar shi duniya ka ƙi shi ka ƙyamace shi saboda baya da kyawu za ka tarda shi ranar alkiyama in Allah ya kai ka wala daina mazina Allah ce kuma akwai ƙari a wurin ƙarin ganin Allah wa hadal babu fi kitabillahi kathir ku duba da ayoyin nan da malam ya zubo ba wai iyaka suke nan wadanda suke magana sifofin Allah ba yace wannan baba na maganan ayoyin Allah game da sifofin Allah da sunayen shi kathir yana da yawa cikin Qur'ani kenan ba su kadai bane man tadabbara alqur'ana duk wanda ya lura da alqur'ani ya tadabbara alqur'ani taliban lilhuda minhu yana mai neman shirya daga alqur'ani tabayyana lahu tariqul haqq hanyar gaskiya za ta bayyana gaba inda ka sa alkur'ani gaba to za ka shiri zuwa ga sanin girman Allah da matsayin Allah da sunayen Allah da sifofin Allah in ka bar wannan hanya kuma za ka hallaka za ka zama abokin shaidan za ka zama abokin mushrikai da kafirai wannan shine karshen karatunmu na yau karshen ayoyin da malam ya kawo waɗanda suke bayanin sifofin Allah da ainihin sunayen Allah subhanahu wata'ala sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu bayani hadisai su kuma yadda za mu gani su ma malam ya ruwan su waɗanda su ma suke nuna sifofin Allah da sunayen Allah subhanahu wata'ala abinda muka wani dai Allah ta'ala ya ba mu lada ya samu aiki inda muka yi kuskure kuma Allah ya yi Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alheri marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya warkar da su daga cututtukan da suke fama da su masu lafiya kuma Allah ya kara musu Allah ya sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين